بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم هم بارزون لا يخفي الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهير يوم التلاقي رانا غموا إنن رانا دا halitta za ta haɗu kowace da kowace ranar da ayyuka za su haɗu kyawawa da munana ranar da sakamako zai haɗu ranar da mutanen sama da mutanen ƙasa za su haɗu wace rana ce yau mahun bari zuna ranar da kowa zai fito a fili a filin ƙiyama ba itace ba rumfa ba inuwa ko ina sai da inuwar al'arshi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutanen da Allah zai sa su cikin wannan inuwar yau la zilla illa zilla kun bari zuna za su fito fili la ya fi Allah minhum shay'un babu abinda zai kuya wa Allah daga cikin lamarin waɗannan bayi nasa wanda suka fito gabaki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane duka za su fito tsirara amma Allah zai mutanen su sutura sallallahu alaihi wasallam sutura la ya fi Allah minhum shay'un ba wani abu nasu wanda zai faku gabarin sanin Allah a'a inna Allah la yaqfa ila shay'in fil ardi wala fis sama komi baya kuya wa Allah sai ubangije ta kirari limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar yau ko wane ne da mulki ai jiya ma ba mai mulki sai kai Allah yau ko wake da mulki limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar shi zai shi zai tambaya shi zai amsa kuma dukkan halitta gabaki ɗaya da suna nan da duk za su amsa to ba sa nan ne sun riga sun mutu ba kowa sai shi subhanahu wata'ala la yakhfiyar Allah minhum shay liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar lillahi al-amru min qablu wa min ba'du Allah shi kadai ne mai mulki dalili Allah ya riga ya ba waɗansu mutane mulki a zaman duniya ana ce sarkin kaza sarkin gari kaza sarkin abu kaza sarkin gari kaza sarkin ƙasa kaza sarkin abu kaza amma ya duk gaba ke da daga ran da mutum ya mutu fa an tube shi daga sarauta tun babun ne shi an tube shi daga sarauta kuma in ya taso a filin kiyama ba shi da sarauta to an tube sarakunan duniya sun riga sun zama gawaye su ba sarakuna ba ne ko ba ta da mutane an naɗa su mulkin lahira ba da an ta da su ne an naɗa su mulkin lahira to akwai mulki irin wanda Allah ke bayarwa na majazi din nan ma idza ra'aita samma ra'aita na'ima mulkan kabira da za ka ga aljanna kai da ka ga ni'imomi wanda babu irin su a gidan attajirai da ka ga mulki wanda baka taɓa ganin irin sa ba aljanna ka ko mulki a aljanna ba riga an naɗa ba akwai mulki a duniya a riga an rushe yau kuwa ke da mulkin ko na ɗan kaɗan ɗin ma na suna ɗin ma wanda aka ɗan bashi sunan ma yana ina ba kowa lillahi sai Allah shi kadai arwahidi guda ɗaya alƙahari wanda ya rinjaye komi da komai اليوم تجزى كل نفس
لازم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم يوم نيفا tujza ake saka wa kullu nafsin kowace rai bima kasabar da abin da ta aikata rai wanda ta aikata alheri za ta ga alheri an ninninka an ninninka an ninninka in ba ta rushe shi ba rai wanda ta aikata alheri kenan wanda ta aikata sharri kuma ba za a nuna mata kowane sharri ba sai wanda ta aikata shi kadai la zulma yauma yau babu zalunci ba irin mulkin duniya bane wanda ake yin danniya ake zalunci wannan mulki ne irin na lahira babu zalunci a can inna Allah sani Allah sari'ul hisabi mai gaggawan yin hisabi ne kamun rabin rana an riga an gama hisabi yan aljanna za su koma gida can za su ini yan wuta kuma za su koma gida can za su ini a'udhu billahi da wuta inna allaha sari'ul hisabi Allah mai gaggawa sakamako ne shi sakamakon sa ba wani wahala bane kamar yadda yanzu dukkan mu gaba duk duniya gaba daya ba mai yin numfashi sai wanda Allah ya bashi dama ba mai yin motsi sai wanda Allah ya bashi dama ba mai yin kawaici sai wanda Allah ya bashi dama ashe hisabin ma kamar mutum ɗaya in aka yi wa gaba da Allah zai mutanen gaba da hisabin a cikin lokaci ƙarami ne wanda zai kullu nafsu bima kasabat la zulm la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأن- يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله سميع البصير
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله سريع الحساب آه ubangiji na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzirhum kai wa mutane gargadi ka gaya musu ranar da take gaban su saboda kowa ya ji kada mutane su je bakin wuta za su shiga wuta a tambaye su alam yatikum rusulun minkum yaqussu- yasluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawm hadha wa anzir ka ba da gargadi ya rasulullahi wa anzirhum yawmal azifati rana makusaciya rana makusaciya kullu ma huwa atin qarib kullu ma huwa atin atin kullu ma huwa atin qarib duk abin da zai zo to zai zo duk abin da zai zo ko kusa ne ranar tashin kiyama kusa ne wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab wato tashin duniya da suke tambayar ka yaushe za a yi tashin kiyama ne yaushe za a yi tashin ka ce musu ai tashin duniya kaman kiftawan ido ne tsakanin ku da shi ko ma bai kai kiftawan ido ba shine wani dan boko yake tambaya wajen 1960 yake tambaya wani malami to Allah ya ce tun zamanin annabi Allah ya ce tashin duniya saurin ka bai fi kifta ido ma kowa bai kai ba gashi ko har yanzu ba ai ba kashi innahu yarawnahu ba'ida wa narihu qariba yadda Allah yake magana cikin sha'aninsa daban yadda mutane suke magana cikin sha'aninsa daban a tashin kiyama kusa yake kusa kusa yake yawan azibati idil qulubu da dalhanajiri kazimin a lokacin da alqulubu da dalhanajiri kazimin lokacin da zuciyoyi sun fito suna nema za su fito su ga menene yake faruwa a wannan fili ba sa so a ba su labari wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma yatihim al'azabu wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka nastabi rusul zuciya ta dok- dok- tana nema ta fito fili me yake faruwa ne yau me yake faruwa ne yau me yake faruwa ne yau kamar za su fito fili su ga abin da yake faruwa sun baro inda suke su zuciyoyin sun goyi wajen makwarkwada suna so su fito su ga me yake faruwa ne yau saboda ba su taɓa jin tsoro irin yau ba su zuciyoyin kazimina sun kunsa bakin ciki a cikin zuciyoyin su zuciyoyin sun kunsa bakin ciki a cikin a cikin cikin su malil zalimin min hamimin wala shabihin qa'u a wancan wuri su dai azzalumai manyansu da ƙananansu manyan azzalumai su ne kafirai inna tilka zulmun azim ƙananan azzalumai kuma wanda suka zalunci kansu suka kafircewa abubuwan duk da aka faɗa musu kai kaba'irori ko kuma suka karyata waliyai domin da karyata annaba sai karyata waliyai mali zalimin hamimin wala shafi'in yuqawu ba su da wani masoyi ko wani maceci wanda in zai yi magana za a yarda a yi masa da'a ce ai wani ne yace a sake su a sake su a'a babu waɗannan kafirai ba su da wani masoyin da zai tsaya a gaban Allah ce ina so a bani belin waɗannan ko ko wani mutum wanda ya isa ce ina so a bani belin waɗannan mun riga dai mun huce ita shi ceto wanda za a cece shi sai dai yana da takarda la yamlikuna shafa'ata illa man ittaka inda rabani ahadan shi ko wanda zai yi ceto sai an ba shi izini illa man azina lahu rahman wa rabbiya lahu qawlan to saboda haka waɗannan kafirai ba su da masoyin da zai tsaya gaban Allah ce a bashi belin su ba su da wani mai ceton da zai tsaya ce a bashi ceton su babu babu ko ya faɗa ba za a yadda ba ya alamu khayinata la yuni ma tukfi sudur Allah shine masanin komai da komai ko irin satan gani din nan Allah yana kallon ka lokacin da kake satan gani wato ranar da aka yi fatu makkata akwai mutanen da manzon Allah ya ba da sunayen sa ce yau in mun shiga gari kowa shi gidan Abu Sufyan ya tsira kowa shi gidansa ya rufe ya tsira kowa ya shiga harami ya shiga Ka'aba ya tsira amma sai ya ba da suna banda wani da wani da wani da wani ko sun tukukuya kansu a zanin Ka'aba a tisgo su a zo a kashe su ta cikin su akwai Ibn Abi Sarhin Ibn Abi Sarhin marubutin ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana rubutun albun da annabi ya karbo daga Allah duka ana bashi yana rubuta sai aka rubuta wa qad khalaqna insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kathawna al-izama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhar to duk abin da annabi ya faɗa ya karbo daga Allah ya faɗa masa yana rubutawa mu ne muka halicci dan adam na farko din da ya tako kawai da kuka ji sauran kuma zarowa muke daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan sannan kuma sai muka halicce shi da ruwan maniyi ya kwana arba'in mai da shi gudan jini gudan jinin ya kwana arba'in ya zama nama nama ya kwana arba'in mu rabta mutum mu sa kashi sannan kwana arba'in mu labta masa wani nama sannan mu shiryo shi mu zuba masa rai mu sa masa gashi a arba'in arba'in sau bakwai arba'in arba'in sau bakwai sannan mu sa lokacin fito da shi filin duniya to da annabi ya tsaya kalkan akhar ibn abi sarhin ya rubuta duk abin da aka faɗa kamun annabi ya karɓo wani karatu ya kawo ibn abi sarhin ya rubuta sai sai na wace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai annabi ya rubuta abin da mu ya faɗi sai ya rasulullahi nan gaba maganan ka zai rika rubutawa a maimakon maganan Allah ko ko maganan Umaru yace ba ni da magana Umar ba shi da magana wannan maganan Allah ne ya faɗa da kyar da ya yarda rubuta to sai ya gudu ya ridda ya koma maka yana wa annabi ƙarya ai ai qur'anin namu shirme ne wani lokaci ne ma nakan ba da shawara a rubuta Umar yakan ba da shawara a rubuta a ce wai daga Allah to wannan abu ya ɓata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan duk inda aka ganshi ko ya tukuyi da zanin kaba a kashe shi shikenan ana nan an kama waɗanda aka kama sai ya je ya kamun kafa wajen sai na Usmanu radiyallahu anhu Allah ka gani gaban manzon Allah ya halatta jini na ka gani gaban manzon Allah na tuba ka gani gaban manzon Allah na tuba ya halatta jini na ce a kashe ni sai na Usman ya kawo wannan Ibn Abi Sarhin ya aje gaban manzon Allah ya Rasulullah ga Ibn Abi Sarhin ya kama kafa da ya ce ya tuba ya ce ya tuba annabi yana shiru sai na ya ta mai sai na Usman ya ta mai ta magana annabi yana kallo yana shiru da aka ji wannan ba shikenan ba shikenan da ya tafi sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan mugun mutum wanda ga alkawarin da kai ka halatta jini a kashe shi yanzu shine ka ce ka yafe masa idan lokacin da na shiru din na ai ina so ne kamun yi magana wani tashi ya sare mini kansa sai wani ya ce da ka nuna mana ko da ido mana annabi ya ce ai annabi annabin Allah baya ha'inci ko da ido annabin Allah baya yin ha'inci ko da ido ka nuna mana da ko da ido ita annabin Allah baya yin ha'inci ko da ido وما تخفي الصدور وبنجي تبارك وتعالى لا يسأل الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سيجزي الحساب وأنذره يوم الآزمة إذ القلوب لدى الهناجر كاذمين ما للظالمين من هميم ولا شفيع قاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ko abin da ido yake satan gani Allah yana kallon idon yana kallon mai idon ya zango abin da ku- zuciyarsa ta kunsa a lokacin an ce idan mutum ya ga mace mai kyau haramiya ce gare shi baya so a ga yana kallonta amma yana satan ganinta to Allah yana kallonsa idan yana nufin ina ma da ya same ta yayi lalata da ita ma Allah ya sani yana kallonsa saboda haka ne Allah yana kallon komi ko satan ido balle abin da zuciya ta kunsa balle komi da komai Allah yana sani da komi da komai saboda haka yake babu tsoro kada ka yadda ba wai ko sata satan gani da ido kai Allah ya sani ya gani balle abin da ka kunsa a zuciyarka to duk da- duk inda kake ka tabbata Allah yana kallon ka don ka ji tsoron Allah shehu mu yana cewa da mutane sun mai da Allah kan wani babban anguwansu da ba za su iya yin sabon Allah ba ba wanda zai iya sabon Allah amma ga wani babban mutum na anguwansu yana bin sa yana kallon sa akwai wanda zai iya kana so kai sabon Allah ko sata ko neman mata ko shan giya amma baka so mutane su gani amma yau ga babban mutum wani anguwanku yana bin ka yana kallon ka zaka iya da mutane sun mai da Allah shehu yace kaman babban na anguwansu da ba za su iya sabon Allah ba to duk inda kake baka tabbata kana Allah yana kallon ka kana tare da shi in zaka sabe shi ne ka ji tsoron mutane amma shi baka jin tsoron sa shi ya sani yana kallon ka yastaghfiru min nasi wa la yastaghfiru min- min Allah huwa ma'hum kana koyewa mutane kana jin tsoron su amma baka iya koyewa Allah dan kana tare da shi don ka san wannan ka san Allah yana kallon ka da inda yake ya'lamu khanata al-ayuni ma tukhfi sudur wallahu yaqdi bil haqq Allah zai hukunci da gaskiya والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء duk wanda mutum duk wanda duk abin da mutum ya bautawa dan adam dan adam ya bautawa ko dodo ko shedan ko wani abu a can duniya ma bai da hukunci kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukm ko a duniya komi baya da hukunci ko akwai shi ko akwai shi bai da hukunci sai abin da Allah ya yi bali anan lahira wanda ba kowa mai magana sai Allah shi kadai to ku kawo dodanni su yi hukunci su kai su su tsirar da ku wuta mu gani ina ku kawo kattin da kuka bauta ku zo su tsirar da ku wuta mu gani ina wallazi yaquna min la yaquna bi shay ba su da ikon yin wani hukunci inna allaha sari'ul hisab ha inna allaha huwa samiul basir ubangiji shine mai jin duk abin da ake faɗa shine mai ganin duk abin da ake aikatawa subhanahu wataala
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ثم متانا مكة كل أنا جاي مسو سرق أين تهيا من سنة كل دنيا دونس وأذنتو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أواذان يسمعون بها فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سبر سيسوي كلهم آه، بير مؤطلة وقصر مشيد yadda za su ga rijiya ga ta ba kowa sai tsuntsaye ina mutanen an halakar da su gari ne ya zama kango ba kowa ina mutanen Allah ya halakar da su me suka yi sun karyata manzanni ne ga gari an ɗiba an kifar sai wani ɗan kogi baƙi mai muni mai wari a wurin me aka yi wannan ai wani gari ne na masu ƙaryata annaba aka kifar da garin wannan ruwan baƙin nan mai wari alamar su kenan to su yi tafiya su ga irin wannan mana a walam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba ne fa yanzuru su dubi kai ba kana aqibatu allazina kanu min qablihim allazina kanu min qablihim waɗanda suka zauna a duniya suka zama sun zauna a duniya min qablihim kamun zuwan su kakakake wato karshen su ya zama kanu ashadda minhum quwwatan mutane ne na dadin fa karfafa ba miskinai ne irin kafiran makka wanda in sun yi yunkuri ba su da iko su kawo soja fiye da dubu sai sun yi gayya daga waɗansu garuruka saboda miskinanci wancan ko masu ƙarfin dukiya ne masu ƙarfin mulki ne masu ƙarfin sojoji ne ba irin waɗannan miskinai ba kanu ashadda minhum quwwatan wa azaran fil ardi kuma sun yi gine-ginen da mutanen makka ba su da iko duk wanda ya je misra ya ga a haram manya-manyan bulok ɗin nan na duwatsu wanda aka tara aka yi dalarsu hakika ya san ya san mutanen da masu ƙarfi ne ba irin mu na yanzu ba in dai wannan shine irin bulok nasu to bulok ne kuma to hakika mutum ya ga waɗanda suka fi shi ƙarfi zuwa da a duniya in ka dubi a haram manya-manyan duwatsu ne kamar bulok-bulok amma manya-manya ne aka jera aka yi lodinsu aka yi dalarsu kano shi da min kwatan wa asaran filar sun fi su yawan gine-gine sun fi su gine-gine sun fi su nome-nome sun fi su yin dam-dam fa aka zamu Allah bi zunubihim da suka yi wa Allah laifi suka karyata manzanninsa fa aka zamu sai ya kama su bi zunubihim da laifinsu wa ma kana lahum min Allah min waqin ba samu wani wani ba samu kowa ba wani wanda zai zo ya kiyaye su wannan kamu na Allah ba ba samu ba sai mutanen makka haka za mu yi da su ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب abin da yasa aka halakar da su waɗancan mutanen daɗin wanda suka mutanen maka ƙarfi da aikace-aikace ɗin sun zamo ne idan manzanninsu sun zo musu da hujjoji sun musu wa'azi sun musu gargadi a kanu ashad min quwwatan asaran fil ardi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allah wa zalika annahum kanat tati rusuluhum bil bayyinati rusulun manzanninsu kana sun zama tati suna zuwa suna zuwa musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu fa kabaru fa akhadhahum Allah sai su kafircewa manzannin kafircewa manzanni shine kafircewa Allah sai kuma Allah ya kama su da laifin kafircewa Allah ɗin ذلك أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكبروا فأخذهم الله sai suka kafirce nan da nan fa akhazahum Allah sai Allah ya kama su dama duk daga fakazzabu fa akhaznahum fakazzabu fa halaknahum fakazzabu fa halaknahum in kistocin sun zo ko cikin suratul shu'ara ko cikin suratul arabi ko suratul hudin zaka je kowa ko suratu suratul qamari zaka dai kowa ya karyata an halaka shi kowa ya karyata an halaka shi to kai sai ka karyata wal yawma idin lil mukazzibin kullum ana fara fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su innahu shi Allah qawiyyun mai karfi ne karfin sa ba shi da iyaka bai kwatantuwa shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne in ya kama mutum inna barta rabbika lashadid kamun Allah yana da karfi yana da tsanani a gaya wa mutanen makka a tsoratar da mutanen makka kuma a tsoratar da sauran mutanen duniya tun daga mutanen makka har yau har gobe duk kafirin da ya kafirce wa Allah ya jira kamun Allah Allah zai kama shi ya san Allah yana da ƙarfi mai tsananin ukuba ne in ba zai fasa kafirci ba Allah ba zai fasa kama shi da azaba ba babba wanda ya kafirce wa annabcin annabawa ko ko karami wanda ya kafirce wa karamin waliyai yana ƙayyata su to shi ma dai ya jira Allah ba zai fasa abin da ya sa abin da ya yi nufi da shi ba man adali waliyan faqad azantu bil harbi tabiyyun Allah mai karfi ne shadidul iqabi mai tsananin uquba ne in ya kama kafiri ko ya kama munkiri ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين mun gaya maka kanat tati rusuluhum bil bayyinati fa kafaru za mu yi maka arhul khasi alal ammi wato manzanni sun zo musu da ayoyi bayyanannu sun kafirce musu mun halakar da su bari mu gaya maka daya anan waragar hakika arsalna musa mun aiki annabi musa bi ayatina da ayoyin mu guda tara walagada na musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila izjahum wato Allah ya aiki fa'arsana li tufana wal jarada wal qummala wad dafadiya wad dama ayatun mufassirat ga sanda ga ga akhadna bisinina ga kuma hannu ga kuma mace har ga sanda ga hannu ga shekaru na na yunwa ga kuma addafa arsa tufana wal jarada wad dafadiya wad dama ayatun fassalatin guda tara to wayannan ayoyi guda tara nan to su ne kullum Allah ya faɗi wa daga dasan na musa bi ayatina to guda tara nan ake nufi saboda haka ne ko wani wuri an ce maka kazzabu bi ayatina kulliha to ka tabbata ayoyin mu guda tara nan ne Allah ayoyin Allah guda tara nan ne da sanda da hannu da waɗannan wanda aka lissafa a cikin suratu suratul arafi su ake nufi wa daga dasan na musa bi ayatina وسلطان مبين ده هجة بينني تمنزنتي إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون من أي كيس نزوا فرعون wani wurin an ce fir'auna sai a ce wa mala'ihi da manyan mutanensa a yi shiru to nan bari ya jawo maka guda biyu daga cikin manyan mutanen nasa ila fir'auna da babban kafirin nan fir'auna wa hamana da babban wazirinsa domin lokaci abin ya kai ga fir'auna ya ji tsoron musa ya yi matukar jin tsoron musa ya yi shawara da matarsa asiya ta ce ni nasihata tun da wannan abu an riga an faɗe shi tuntuni kuma gashi ya zo ya tabbata musallama mu samu zaman lafiya musallama musan nan ya je ya faɗa wa shi hamana babban wazirin sai ce kaji kaji kaji ni yadda nake ji kuma kaji yadda uwar gida take me ka gani yace yace ko kaɗan ba shi bane wannan rainannin ne wannan shi haka wancan din yake wannan mutum wanda ko magana bai iya ba shi mutum musa din wanda ko magana bai iya ba shine zaka zama ka bi shi to shi kenan sai ya hana shi ya hana shi musulunta tun da yake dama can Allah bai kaddara ba sai ran da zai mutu ne inda ba hamana ba kowa yake amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila abun bai yiwu ba wa ana min muslimina to dama babban wazirin sa da kuma babban mai kudin kasar sa shine karuna to wannan dama in in ka faɗi masu mulki ka faɗi mai mulki sai ka ce masu mulki sannan sai ka ce masu kuɗi to ka gama gari kenan to waɗannan su ne masu faɗa aji sune suke cewa a yi a yi sune suke cewa a bari a bari masu mai mulki da masu mulki da masu kuɗi faƙalu mai suka ce ne sahirun kazzab mai sihiri ne mai ƙarya to ya rasulullahi kai haƙuri ka ji yadda aka faɗa manzanni ɗan uwanka ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablika duk abin da aka faɗa maka to an faɗa wa annabawa ɗan uwanka kamun ka zo an faɗa musu irin wannan cewa an gaya maka sahirun kazzab ko in haza illa ikhtilaq karka damu an faɗa Musa hakan nan ko wani annabi an faɗa masa hakan nan har ma Allah ya ce a atawasau bihi bal hum qaumun dagu duk lokacin da na aiki manzo sai ce sahirun aw majnunun sahirun aw majnunun shin kafirai in sun zo mutuwa sai wa juna wasiya ne kullum Allah aiko manzo ku ce masa mahaukaci mai sihiri mahaukaci mai sihiri mai ƙarya sun wa juna wasiya ne kullum to haka nan a ce annabawa mahaukata ne masu sihiri ne bokaye ne haka waliyai ma in ana so a rushe karamomin su haka ake faɗi a ce suna da wani asiri ne ko bokaye ne ko ƙarya suke yi a yi ta kame kame dai saboda a rushe martabar da Allah ya gina in Allah ya riga ya gina mutum ya naɗa shi annabi kafirai ba su da iko su rushe annabcin nan nasa duk yadda suka yi da hasada da ɓata suna da kawai ba za su iya ba haka in Allah ya naɗa waliyi to duk yadda aka yi ba za a iya duk abin da aka yi ba za a iya rushe masa martabar da Allah ya bashi ba duk kame kamen da aka yi za a yi za a bari kuma Allah zai bayyana gaskiyar wannan wali ko da shi wali ba kaman annabi ba annabi in shi wali waliyai su ma'aikatan security ne na Allah ba yadda za a yi su bayyana kansu su waliyai ne a ba wani kowane annabi zai ce inni rasulullahi ilaikum amma ba wani waliyin da ita ji inni waliyun la ilaikum a'a su ma'aikata ne na asiri ma'aikata ne na asiri akwai babban waliyi wanda matar ɗansa ta je ta yi ƙararsa wajensa ya buge ni sai ya kira ɗan yanayi masa wa'azi me yasa ka buge ta ita ta ce mini kaza ta ce mini kaza ta ce sai ya ce ai ɗaya daga cikin iyayenka ta same ni ta ce kana ka cika duk littafi ka cika ɗaki ka duk da littafi amma baka aiki da shi amma duk da haka kana ce kai waliyi ne ni ban taɓa cewa ni waliyi ne mutane suke faɗa eh to mutanen su faɗa maka wani ba su tambaye mun gaya musu ba wani taka a ɓoye take asiri ne na Allah kamar dai ma'aikatan asiri security security gwamnatin Allah ne su waliyai misali yanzu idan manyan sojoji sun tube kayan uniform ɗinsu suna meeting a wani wuri ko gindin bishiya wani yace ba mu san abin da yake faruwa ba ga sojoji can suna meeting kar ka ga musu ba su da kaki sojoji ne su ne manyan sojojin Najeriya dukkan su ne anan yanzu in ka je salamu alaikum lafiya da an ce mun ku ne manyan sojojin Najeriya sai su ce wani abu ne a tun da yake Allah ya sa na ganku don Allah kuma na min babban kuma na in yi gaisuwa ce wannan shine ogan mu oga kwata kwata kenan sai ya yi masa haka sai ya tafi yan sanda in sun je wani wuri sun cire rigunan su na yan sanda suna mitin a cikin farin kaya in wani ya ce to ban sa abin da yake faru wannan dai su ne manyan polisai na Najeriya yanzu ba mu sa abin da yake ne tara su anan ba wani mitin suke Allah sai to bari je in gaishe su in ka je ka sami salamu alaikum an ce ku ne manyan polisai na Najeriya je wani abu ne dan nan so in ga babban ku ne saboda yi gaza wannan shi ne yan sikatta janar sai ka in an discutin Najeriya ne dama su ba su da uniform balle su cire ba su da shi dama balle su cire in suna meeting a wani wuri wannan su ne security Najeriya kenan manyan security Najeriya ke waɗannan in ka je wajen su ce salamu alaikum an ce mini ku ne manyan security Najeriya sai ci kai me ka wurin mu tun ka muri ko su ma za su ce eh za su amsa sun amsa ina suke din ashe ba security bane ba saboda haka waliyai sai ko ka yarda ko ka yarda akwai waliyai wanda suka san sun san security in ya ganshi ya san shi wanda ya san soja ko baya da uniform ya in ya ganshi ya san shi to haka waliyai sun san waɗansu waliyai in baka yarda oh honka Allah ba zai tube shi domin ka ba in ka ce wani yana gaya mini shekaran jiyan nan sai shi waliyi wa ya san shi banda Allah na ce a yanzu kai ai na san kai musulmi ne wallahi kai musulmi ne ya ne na san ka kai musulmi ne in na ga kafiri ko in na san kafiri wallahi na san kafiri ne don na san kai musulmi ne shi yasa nace maka musulmi kafirin ko ina san kafiri ne na san shi kafiri ne to waliyin ma in wanda ya san shi yake waliyi ne kai ka yadda mana ko baka yadda ko shi ne wani kaga Allah mu zai bi ila fir'auna hamana wa qaruna fa qalu me suka amsa suka ce sahirun kazzab Musa mai sihiri ne makaryaci kaji abin da ake amsa yan uwanka annabawa ya rasulullahi kai hakuri فلما جاءهم الحق من أمرنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كنا في تمام yayin da annabi Musa ya zo musu da hujjoji din nan da muka faɗa muku min indina me suka ce ne kalu sai suka ce uktulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe dukkan mutanen da suka ce sun yarda da shi ku kashe musu ƴaƴansu maza banda matan za mu sa su bauta za su yi mana bauta maganan ku kashe a cikin maganganun da ake yi wai an kawo wani doka za a sa doka a Najeriya za a hana hukuncin kisa shi musulunci babu abin da yake a duniya kaman kashe mutum babban kaba'ira ba abin da musulunci yaki kaman kashe mutum wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi kullum Allah yana faɗi kar ku yadda ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ta illa bil haqqi sai dai haƙƙi ya kama kullum Allah yana baka Allah bai yadda kashe kanka ba wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima saboda haka cewa za a kawo doka a Najeriya za a hana hukuncin kisa da abin da ya kamata a fara yi tukuna a hana wa masu kashe mutanen kar su kisa din masu kashe mutanen ai musu doka kar su ƙara kashe wani ƴan fashi da kar su ƙara kashe wani a gaya masu kashe mutane kar su ƙara kashe wani an kawo doka a Najeriya an hana kisan mutane to in ganye haka mun yarda amma dai a ce za a kawo doka za a hana kisan kai a Najeriya mu ba mu yadda ba mu musulmin Najeriya gaba ɗaya ba mu yadda da wannan doka duk gaba ɗaya ba mu yadda ba ba mu yadda ba matukan sai dai an goge freedom of religion a cikin kundin Najeriya a goge freedom of religion a kundin Najeriya to shikenan wannan kam tunda ba doka babu yancin addini to shikenan amma wallahi ita ya kawo mana doka wanda za ta soke alkur'ani mu yadda sai dai a kashe mu ba za mu yadda wallahi kuma abin mamaki kawo wannan doka kamun ta cu- mu da aqidar mu aka cuta na musulunci amma kamun ta cuce mu ta cuce su domin idan sojoji sun ga ƙasa ta mutane suna kuka suna kuka za su waiwaye juna yaya dai yaya dai yaya dai yaya dai haka za mu bari haka za mu bari za su shiga mitin in sun zo mitin na juyin mulki wani a'a ka gani fa in mun yi fiyar za a kashe mu sai to bari dai mu dakata tukuna in sun sake zawa in fa mun yi fiyar za a kashe mu ai ta dakatawa amma tunda yanzu an ji babu dokan kashe mutane shikenan an ba sojoji dama kenan su yi ta mitin din su tunda ba dokan ki ba ko an yi fiyar ko ba yi fiyar ba dokan dokan kisan mutum shikenan kamun ya cuce mu mu yan ƙasa musulmi ya cuci yan siyasa din musulmin da wanda ba musulmi ba wanda suke musu musulunci wallahi ba mu yadda ba idan abi mutane a tambaye su a tambaye su me ai dama musulmi kan bai isa a tambaye shi ka yarda da ikon Allah ba daga ran da yake ya zama musulmi ai ya- ya yarda dole sa kuma za a tambaye shi kuma ka yarda da- da sallah da barin sallah me ka zaba kana musulmi a tambaye ka duk hukuncin musulunci aka yi wajen musulmi sai dai hawa hawa ne hawa hawa daga tauhidi sai sallah sai zakka sai azumi sai haji sai mu'amala tsakanin mutane da mutane sai har zuwa abu 25 gaba ɗaya duk gabaki da dole ne daga musulmi ya ce illallahu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da musulunci to duk musulunci ya hau kansa da wanda yake da ikon yi da wanda bai da ikon yi duk ya hau kansa sai dai wanda bai da ikon yi Allah ya ce ya bar masa la yukallifu Allah nafsan illa wus'a sai za ta tambayi musulmi a ce masa ka yarda da dokar alqur'ani ko baka yarda ba ce yace yana da shawara ai ba musulmi bane wannan wadaka muna da yanci yan uwanmu musulmi sun yi mana abin da ba shi da kyau yan uwan musulmi manyan arewa sun kama mu da mu da musulunci mu duk sun daure sun dauki wuka sun ba waɗansu ko za su yanka ga halin da muke ciki yanzu Allah zai tsaya mana Allah zai tsaya mana hayya sun kama musulunci da musulunci su ma fa suna sallah suka mika wuka wa wanda za su yanka ga musulmi ga musulunci ku yanka mun daure muku amma masu musulunci ne suka daure to babu da kowa sai Allah kuma Allah zai magani قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه قالوا suka ce uktulu ku kashe abna allazina amanu ma'ahu dama daktata iyakan abin da ya iya kisa wallazina wanda suka yi imani tare da shi qalu uktulu abna allazina amanu ma'ahu wasayu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi tabar illa fi dalal wasayu nisa'ahum ma ku bar ƴaƴansu mata saboda za su yi mana bauta wa ma kaidul kafirina illa fi dalal kaidin kafiran fir'auna da mutanensa duka ya tafi a banza da ƙarshe yayi fa akhadnahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi muka kama da kafirin fir'auna da mutanen da kowa muka tattara abun banza muka zuba a ruwa muka tsayatar da bani isra'ila wa awran al-qisafuna masharika da maghariba allati barakna fiha muka gadar da kasan misra da mulkin fir'auna da komai muka ga mutane miskinan nan da suke yanyanka ƴaƴansu da suke da suke bautar da su su ne suka gaje su kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa namatin kanu fiya fakihin wannan dai miskinan su su gaje su ka zai ya rasulullahi kai hakuri saura kaɗan za ka ga duk ƙasar nan ba mai iko da ita gabaki ɗaya sai kai kai kaɗai kake magana a ji maganar ka za ka zo garin nan maka kai hudu ba sai abin da kace wanda kace a kashe za a kashe wanda kace a raya za a raya sai kai hakuri saura kaɗan ko bayan ka abubakar shi zai gaje ka bayan sa umaru zai gaje ka bayan umaru usman zai gaje ka bayan usman ali yana da magaji har tashin kiyama ya rasulullahi amma kai zulke bin lafiya dalal kai din da kafai suka riya ya bata a banza وقال فرعون ذروني أقتل ما وليدع ربه إني أخاف عليكم أخاف أن يكون إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر أرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليقوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يثير في الأرض الفساد sai fir'auna ya kira taro ya kira taro ya ce to yanzu dai ina so ku bar ni in kashe musan nan komi a huta ku bar ni in kashe musan nan a huta da in ta zai kashe shi ina ruwanka da wannan renan ne ina ruwanka da da wannan renan ne rabu da shi sai kashe shi wal yaqu rabbahu in na kashe shi ya ya kira ubangijinsa ya kira ubangijinsa ya hana ni in kashe shi abin da yasa nake so in kashe Musa na ku idan na bar Musa Musa zai ɓata muku addini zai canja muku addini ya hana muku bautan dodanni ya hana muku bautata domin ya naɗa dodanni manya manya ce waɗannan su ne iyayen gijinku ni kuma ni ne iyayen gijinsu da ku duka ana rabbukumul ala ni ne to idan mun bar Musa zai rushe wannan gini duka zai rushe dodannin ni ma fa zai rushe ni in mun bari ni aka wa an yuzhira fil ardi fasada kuma zai bayyana bannan kasa kullum mai banna yana ganin mai gyara shi ne mai ɓanna kajiyo fir'auna ya ce musa mai ɓanna ne a bayan ƙasa ɓanna ne a bayan ƙasa kuma yana so ya canja addini ya ɓata shi to kaga irin waɗannan in ka in ka in ka duba wanda zai ce istighfari da salatin annabi da Allah ɓanna ne a bayan ƙasa amma kafirta musulmi da zagin wali da zagin zikirin Allah da zagin iyayen manzon Allah shine addini to Musa wani na fir'auna
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الآب قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب labari sai ya samu mutanen annabi Musa sai suka ji tsoro suka ji tsoro suka ce wannan babban shawara zai kashe ka Musa ya yanke shawara zai kashe ka Musa Musa ce karku damu inni usbi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab ni na riga na fake da Allah ubangiji na ubangijin ku ba abin da zai same ni min kulli mutakabbirin Allah zai kiyaye kowane mai dagawa mutakabbiri Allah zai kiyaye ni sharrin sa wanda la yu'minu bi yawmil hisab bai imani da za a yi tashin kiyama ba tunda na fake da Allah to Allah zai kiyaye ni sharrin sa mu ma musulmi haka muke Allah zai kiyaye mu sharrin kowane mutakabbirin jabbar
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
وقال موسى وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليقربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأعيذ في الفساد ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه akwai wani mutum na kusa da fir'auna mumini ne amma yana ɓoye imaninsa to da ya ji wannan shawara tabbata to sai ya shiga yin wa'azi an ce wannan rajulun muminun din nan shi ne hitsilu an faɗi sunaye daban-daban cewa ja'a rajulun min asal madinati sai qala ya musa innal mala ya tamiruna bika liyaktuluka fa kunni laka min nasihin a lokacin da zai za a aka shawaran ya mari mutum mutum na neman sa za a za a za a masa hukuncin kisa mutumin ne ya zo a guje ya gaya masa ka bar garin nan ana shawarar za a kashe ka aka ce mutum ne na an ce ba kibde ne mutumin fir'auna ko ku a ba isra'ile ne ba yahude ne amma yana tare da fir'auna daga cikin yardaddun fir'auna ne rajulun mutum ne muminun mai imani minali fir'auna daga cikin mutanen fir'auna amma yana koyi imaninsa yana ce atattuluna rajulan nan ya kura rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum wanda bai laifin komai don kawai ya ci Allah wakad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujjoji daga Allah ubangijinku ya jefa sanda ta zama maciji ta cinye dukkan abin da masu sihiri suka yi ta zama fir'auna fir'auna ya gudu ya ya nuna an jarrabe ku da da shekaru iri iri na na wahala ya zo muku da hujjoji bil bayyinati min rabbikum shi wannan mutum ku kyale shi wa iyahu kaziban fa alayhi kazibuhu in kariya ne ma to bala'in ƙaryarsa ya koma a kansa ba ruwanku da shi wani ku sadiqan amma ba in dai abin da yake faɗa ne yusifkum ba'dul ladhi ya'idukum wani abu daga cikin abin da yake muku alƙawarin zai same ku mai yiwuwa ne zai same ku inna Allah sani Allah la yahdi man musrifun murtab ubangiji baya shiryar da mutum mai banna mai shakkan Allah da ayoyin Allah anan malamai suna cewa ga dai Allah alqur'ani yana yabon wani bawan Allah mumini ma mai koya imaninsa amma Allah ya kawo shi a Qur'ani har yana yabonsa rajulun muminun min ali fir'auna yana koya imaninsa to kai ga wani mutum mumini ma mai koya imaninsa Allah yana yabonsa a Qur'ani ina ka samu zagin Abubakar babban abokin manzon Allah kai shi'a ina ka samu zagin masoyin manzon Allah surkinsa ina ka samu zagin sahabbai wanda Allah ce ya riga ya yarda da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk baki da sahabbai Allah ce ya su riga sun yarda da shi to kai in baka yarda da su mai ka iya da su Allah ya ce ya yarda da su kai ko kace baka manyan su baka yarda da su ba Abubakar ba baka yarda da shi ba Umar ba baka yarda da shi ba Aisha baka yarda da ita ba Hafsa sahabbai ma sai ka tsinci wadansu yan kadan kace su ne kadai ka yarda da su amma waɗannan ba ruwanka da su kuma wai kafirai ne sun ridda la ilaha illallah muhammadur rasulullah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida saboda haka ne kai kuma mai zagi Allah bayan kaga mutum yayi alwala yayi sallah kana gani ya bayyana imaninsa a fili ina ka samu daman ce masa mushriki ko kafiri ga wanda ya boye imaninsa ma Allah yana ya balle wanda kaga imanin nasa a fili alwala imani ce sallah imani ne zakka imani ne azumi imani ne imani duk ka gansu da idon ka kuru-kuru amma kace kai baka yarda ba mushriki ne tunda bai shiga kuru aka samu wannan ba dai cikin addinin Annabi Muhammadu ba addinin Annabi Muhammadu kam sallallahu alaihi wa sallama randa Usama ibn Zaidin ya kashe wani mutum ya irin wannan magana ta fito cikin karatunmu da ya wuce Usama ibn Zaid ya kashe mutum bayan mutumin ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an same su ne kafirai sun gudu shi ko da yake musulmi ne bai gudu ba sai ya tsaya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka ce ab saboda tsoro dai kar mu ɗebe maka dukiyarka ne awakin ka tumakin ka yasa ka faɗa kai ba musulmi bane sai suka sare shi aka yi manzo Allah labar manzo Allah ya kira Usama ya ce a qataltahu ba da an ƙara la ilaha illallah yanzu bayan kaji ya faɗi la ilaha illallah ne ka kashe shi yace ma qalaha illa taqiyatan ya rasulullah bai faɗa ba sai dan tsoro ya rasulullah yace halla fakakta an qalbi fara'aita zalik me yasa baka fasa zuciyarsa ba ka gano don tsoro ya faɗa ba don Allah ba annabi yana neman kashe wannan sahabi fa don ya kashe mutumin da ya faɗi la ilaha illallah sau ɗaya bai taɓa yin sallah ba annabi sai da aka saukar da ayoyin hukuncin kisa a cikin kuskure sannan ya tsira annabi ya raba dukiya a yakin hunainu waɗansu raƙumi ɗari wani mutum an ba shi raƙumi ɗari wani ɗari uku ma wani raƙumi hamsin waɗansu kuma aka ba su wasu takwas wasu goma ce wannan rabiya da yau kan ba yi gaskiya ba yana Allah ba annabi ce ni din ne zan yi abace ban yi adalci ban yi Allah ba fa man yi adil illam adil ni in ban yi adalci wa zai adalci sai na ce bari in kashe wannan ya rasulullahi yace bashi wata kire na sallah yace rubba musallin la tujawiz salatu halaqi mawdana yace ya rasulullahi mutane da yawa suna sallar sallar ko makogoro ba ta kai balle ta kai zuciya bari mu kashe wannan yace har la fa ta kalbi fara ta zalik ka fasa zuciyarsa ne kaga sallar bata iso ba shi in ka fasa za ka sallar ne wani la ilaha ne to duk wannan abubuwan da ake kai mushriki kai kafi duk ba addinin annabi bane a'a aiki ne suke wa kafiran kasar waje wanda suka ce ba su yarda musulunci ya kai shekara ta dubu ba to tun da shekara ta dubu ta zo har ta wuce da shekara ku yi hakuri mana an sa su ne su leburorin yahudawa ne leburorin wahabiyawa ne su rushe musu musulunci shekara ta dubu biyu to shekara dubu ta wuce har an ƙara shekara uku ya haƙuri mana to wallahi ba aikin Allah da aikin annabi aikin Allah aikin ba wanda zai gaune ce la ilaha illallah yace kafiri ne ba musulunci ya kace masa kafiri wannan ba addini musulunci bane a'a musulunci ka abinda yace in ka gamu da wanda baka ce assalamu alaikum shikenan ya zo musulmi aurinka idan rabtum ya ayyuhallazina amanu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إن كتفي يا إن كتفي يا إذا بتويا السلام عليكم كتب كيش دم السلام عليكم فبا لا إله إلا الله السلام عليكم كرم ina wanda yayi alwala yayi sallah yayi iqama ya faɗi la ilaha da yawa a cikin iqamar kana gane maka mushriki ne to ba maganan Allah bane ba maganan annabi maganan ne da wahabiyawa alhamdulillah mun gode Allah da ya hada su faɗa da junansu lallai ne ga Allah ya ambaci muminin da ya ɓoye imanin sama yana yabonsa balle muminin da ya bayyana imani a tattura rajulan an yaqulu rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyahu kadhiban in ƙarya yake ma fa alayhi kadhibu ku bashi da ƙaryarsa wa yaku sadiqan in ko gaskiya yake yi yusibkum ba'dhu allazi ya'idukum sashin abin da ya faɗa muku nan lalle zai same ku inna Allah la yahdi muslimin murtab Allah baya shiryar da mutum mai ɓanna mai ƙaryata annabawa da annabci murtabun mai shakkar mai shakkar tashin kiyama ko mai shakkar annabcin annabawa ko mai shakkar walitakan waliyai
ga maulanmu shugabanmu a shaidar man bauchi bayan jimin gaisuwa tare da fatan alhairi ina so malami yi min bayanin wannan aya wacce take cewa wa cimu lai saboda na ji wasu malamai suna cewa ka faɗi wannan Na'am.
kamar yadda mu yadda da mu yadda da soke hukuncin kisa ba a matsayin mu na musulmin Najeriya gaba ɗaya mu mu yadda ba an buge yanci freedom of religion ba mu yadda ba ko muna kiran mutanen mu lauyoyi da yan boko su sa ido da aka ce za a yi gyaran constitution din nan a cikin gyaran kar a yi mana banna ba mu sani ba mu su sa ido su duba su to wannan aya wa cimu siyama ilal lai kuma na ji malamai suna cewa maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ta ajin fidori wa tahrir suhur yaya ai manzon Allah ya ce idan rana ta faɗi shi ke ya zo ta nan mai mai azumi ya sha ruwa daga rana ta faɗi dare ya shigo
akan magana lokaci ya kure sai dai hajiya hadima adamu hajiya rukayya hajiya lami mamar ah, yakubu da sa'a da hajiya Abuja sun kawo sadaka da zakka Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya sa duk karfin da yake a musulunci barazana Allah ya karya shi duk karfin da yake a musulunci barazana Allah ya karya shi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya dauka adalci Allah ya karya karya ya tabbatar da gaskiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu iyayen mu da malayen malayen mu Allah ya saka shehunan mu da alheri Allah ya biya bukatun mu Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su abin da suke so Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين